kallonsa yana wannan ibada wasu ke cewa ana nufin wato jama'a ana nufin mushrikan makka waɗanda ba su san wato wato umarni ne umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya miƙe yi sallah ba ko kuma sun ga wani sabon abu wanda ba san shi ba wasu ka ce ana nufin kadu ya kununa alaihi libada ana nufin mutane wanda suke ba musulmai ba ko kuma waɗanda ake nufi in ji waɗansu wato ana nufin aljanu tunda ayar nama tana ta maganganu ne ko surar tana ta maganganu ne akan wato aljanu da nan sallallahu alaihi wasallama ya zo da ainihin manzanci sai suka tafi zuwa ga ainihin jama'arsu suke cewa inna sami'na qur'anan ajaba suke cewa mun ji wani abin karantawa mai birgewa suka ce fa'aman na bihi sai muka imani da shi to shi ne wasu malamai suke cewa wa annahu lamma qama abdullahi yayin da bawan Allah ya miƙe yana bautatawa Allah ta'ala bautar kuma malaman tafsiri suke cewa ana nufin sallah ya tashi yana sallah kadu su aljanu sun kusa yakununa alaihi libada ya zamto wani ya hau kan wani saboda tsabar kallon annabi sallallahu alaihi sallama yana yin bauta yana yin sallah domin Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi sallam kulka ce da su innama ad'u rabbi abin sani dai ni ina bautata wa ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada bazan hada shi da komai ba bazan hada shi da kowa ba ina bautata wa ubangijina ne qul inna ma ada'u rabbi kace da su ni ina bautata wa ubangijina ne abu ja'far da kuma asim haka suke karanta wannan ayar qul inna ma ada'u rabbi asim shine wanda ɗaya daga cikin almajiransa marawaitan su shine habs wanda kamar wanda wato ruwaya da arama ya karanta ayar da ita qul inna ma ada'u rabbi haka asim malamin sai wato hafs kenan yake karantawa haka ya karantar da su amma waɗansu daga cikin ƙura suna karantawa ne da wato yanashin ƙala inna ƙala suke cewa ba ƙulba ƙala inna ma ada'u rabbi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ada'u rabbi ni ina bautata wa ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada ba zan haɗa shi da kowa ba wasu ɗin kuma suna karantawa wato a bisa umarni kul ka ce inna ma ada'u rabbi ka ce ina bautata wa ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada ba zan hada shi da kowa ba kowace kira'a ce wacce take ta tabbata ko fadin qala inna ma ada'u rabbi yace ina bautata wa ubangiji na ne ko kuma ka ce ina bautata wa ubangiji na ne ba zan hada shi da kowa ba ba zan hada shi da komai ba subhanahu wataala na'am
لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يصيغني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله له نار جهنم خالدين فيها
طيب حياك الله الله تبارك وتعالى يتي قل إني لا أملك لكم ضرا kace da su ni banna iya mallaka muku wato banna iya mallakar tunkuɗe muku darran banna iya mallakar wato tun kuɗe muku cutarwa ƙul inni la amliku lakum darran kace da su ni ban da mallakar tun kuɗe wato cutarwa daga gare ku wala rashada hakanan ban da mallakar kawo muku alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala shi yake da wannan kace da su inni la amliku lakum darran ni ban da ikon mallaka muku wato wata cutarwa abinda ake nufi banda da ikon tare wata cuta idan Allahu tabaraka wata'ala ya nufaci jarraba ku ko ya nufaci kama ku sanadiyyar laifukan ku kace da su haka banda da ikon wannan qul inni la amliku lakum darran wala rashada hakanan alkhairi wato bani da ikon kawo alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala shi yake da wannan iko din bawan Allah bashi da ikon wato kawo mutane alkhairi sai dai shi ya zamto mai sila zai iya zamtowa sabab na faruwar alkhairi a ce wane ya kawo mana alkhairi amma dai ana nufin me wato ya zama sila na wannan amma wa yake mallakar wannan Allahu tabaraka wa ta'ala wa yake saukar da cututtuka Allahu tabaraka wa ta'ala ne wa yake saukar da arzikoki Allahu tabaraka wa ta'ala ne wa yake yaye damuwa Allahu tabaraka wa ta'ala ne shine Allahu tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su ni banna mulkar banna wato mulkar tare sharri idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya turo shi zuwa gare ku hakanan banni da ikon wato kawo muku alkhairi qul Allah ta'ala yace kai kuma ce da su inni lan yujirani lam yujirani lam yujirani min Allah ahadun kace da su babu wanda zai tseratar da ni daga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana babu wanda zai hana Allah tabaraka wa ta'ala idan wato na saba masa babu wanda zai hana shi ya kama ni ko ya hukunta ni shine Allah tabaraka wa ta'ala shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama kace da su inni lan yujirani min Allah ahadun babu wani da zai hana ni ya tseratar da ni daga kamun Allah tabaraka wa ta'ala idan bawa yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala laifi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aikinsa ya wato ya jirkintar da shi to makusantansa ‘yan uwansa danginsa ba su da hanzari da shi’ haka tashi alkiyama duk wanda aikinsa ya yi kaɗan mai kyau mummunan aikinsa ya yi yawa to babu wanda zai tsinana masa komai daga cikin 'yan gidansu ko daga cikin zuriyarsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su babu wanda zai hana Allahu tabaaraka wa ta'ala wato ya kama ni idan har na sa'a masa walan ajida min dunihi multahada ka kuma ce da su ba zan sami mafaka wacce take ba gurin Allahu tabaraka wa ta'ala ba Allahu tabaraka wa ta'ala shine la malja'a wa la manja minhu illa ilayhi babu mafaka babu matsirata a guduwa Allah tabaraka wa ta'ala babu wannan a'a ana gudu ne a tafi ga Allahu tabaraka wa ta'ala illa balagan min Allah wa risalatihi ka gaya musu abinda yake kaina ni illa balagan min Allah la amliku lakum darran wala rashada banda da ikon kawo muku wato cutarwa wato tare cutarwa daga kanku banda kuma da ikon kawo muku alkhairin da Allah tabaraka wa ta'ala ba shi ya kadara zai same ku ba a'a ni abin da yake kaina illa balagan min Allah wa risalatihi abin da yake kaina shine balagan wato isar da sako ne min Allah sakon da nazo da shi daga Allah tabaraka wa ta'ala wa risalatihi da kuma wato sakonninsa illa balagan min Allah sai dai isarwa daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya umarce ni wa risalatihi da kuma isar da ainihin manzancinsa Allah tabaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu haka sai Allah ta'ala yace wa man ya'si Allah duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu ya kuma saba wa manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai imani da Allah ba bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma ya saba umarnin Allahu tabaraka wa ta'ala ya wato ki hannuwa daga abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana shi ko ya ki bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki hannuwa daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce fa inna lahu nara jahannam abin da yake kansa lalle ya sani fa inna lahu lalle ga wannan duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzansa lahu nara jahannama akwai wutar jahannama gare shi khalidina fiha zai dawwama a ciki abadan wato har abada Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzansa saba wa Allah da manzo mutum ya aikata wani aikin laifi alhali yana mai imani da Allah yana mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zamto wannan abin da ya saba wa Allah da manzansa ne a daidai wannan laifin amma malamai suke cewa wannan ayar tana magana ne saba wa Allah da manzo ana nufin kin yin imani da Allah da manzo abin da zai gwada maka haka ake nufi kuma shine gaban ayar fa inna lahu nara jahannama abin da yake gare shi shine wutar jahannama khalidina fiha abadan zai dawama a cikin wuta din har abada suka ce domin inda ana nufin wato sabawa Allah tabaraka wa ta'ala ko sabawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar waɗansu zunubai wasu laifuka inda wannan ake nufi da Allah ta'ala ba zai ce fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada ba da ba zai ce yana da wutar jahannama zai dawwama a ciki har abada ba domin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda yake mumini mai imani to koda zinubansa sun kai shi cikin wuta in dai ba shirka ya mutu a kai ba ba kafirci ba ƙarshe za a dawo da shi cikin aljanna imam muslim ya da wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka tashi alkiyama muminai za su zo su ce ya ubangiji akwai ‘yan uwanmu kanu yi salluna ma'ana wa yi sumuna ma'ana ya ubangiji akwai ‘yan uwanmu muna sallah tare da su muna azumi tare da su amma su suna cikin wuta mu kuma na cikin aljanna ya ubangiji ka ba mu cetonsu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ta'ala ce da su ku je ku duk wanda kuka samu misalin ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa wato misalin girman darhami karan fari na anishin imani ku je ku ciro shi sai su je su fito da mutane da yawa sai su dawo su ce ya ubangiji irin waɗannan sun kare sai ya ce to ku koma waɗanda suka wato suke da imani misalin rabin girman darhami su makwauto da su idan suka kare sai su dawo su ce ya ubangiji wannan sun kare zai ce to ku koma wanda suke da ainihin imani misalin ƙwayar zarra su ma ku je ku ciro su idan suka kare sai su ce ya ubangiji irin waɗannan sun kare sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce annabawa sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto yanzu abin da ya ragowa shine shafa'atu arhamar rahimin ceton wato mafi tausayin masu tausayi shine wa shine Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya hannunsa sai ya ɗebo wasu mutane kadim tuhshu a lokacin sun yan wato sun motse sun wato sun kone jikinsu ya motse kamar ka sanya leda a cikin wuta ta tare amma dai suna nan da rai saboda in an shiga wuta ba a mutuwa domin in an mutu sai a samu me sai a samu sai a samu wato sauki la ya mutu na fiha wala ya haya a cikin wato a cikin wuta yan wuta Allah ya kare mu in sun shiga ba za su mutu ba kuma za su yi rayuwa mai kyau a ciki ba za a fito da su ga su a kone amma kuma suna motsi ransu yana jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ajiye su a bakin wani wata hanyar ruwa ta cikin ta aljanna sai a ajiye su a nan gurin wannan ruwan zai rika taba su suna jin sanyin wannan ruwan da yake wucewa na koramar aljanna sai jikinsu ya rika tsurowa ya ce kama hilisai kamar ƙwayoyin da ruwa ya ɗebo su kamar a yi ruwan sama idan ka samu hanyar ruwa inda aka samu ɗan datti ko ɗan yayi haka ya tara ɗan wani tarin yayi ko wata 'yan shara idan an yi kwana biyu uku sai ka ga waɗansu abubuwa sun fara tsurowa na ciyawa na tsirrai haka saboda wannan yayin ya taho da wasu ƙwayoyi nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai su fara tsurowa jikinsu ya fara dawa jikinsu kamar yanda ruwa yake ɗebo irin wannan shara din idan suka dawo sai Allahu tabaraka wata'ala ya sanya su a gidan aljanna to saboda haka a wannan aya Allahu tabaraka wata'ala yace wa man ya'si Allah wa rasulahu duka wanda ya saba wa Allah da manzansa shi sa malamai suka ce ana nufin sabo na kin yin imani da Allah da kuma kin yin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin sabo na laifuka wanda dan adam zai iya yi amma kuma imanin sa yana tare da shi ba suka ce wannan ayar dai tana magana ne akan kafirai fa inna lahu nar jahannam lalle duk wanda yake yin imani a imani da Allah da manzansa to yana da wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a ciki abadan har abada na'am
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا na'am قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا na'am إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا hayyakallah Allah tabaraka wata'ala yace hatta idza ra'aw ma yu'aduna har idan suka ga abin da ake musu alƙawari na azaba gobe alƙiyama abinda Allah tabaraka wata'ala yace fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha wato suna da wutar jahannama za su dawwama a ciki wannan abin da Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar musu mana shine abin da aka alƙawaranta musu hatta izara aw ma yu'aduna har sai idan suka ga abin da aka yi musu alƙawari na cewa in dai ba ku yi imani ba to za ku shiga cikin azaba ranar alƙiyama kenan to idan suka ga wannan fa sayalamuna Allah tabaraka wata'ala ce to lalle a lokacin za su san cewa yayin da suka ga azabar Allah tabaraka wataala ta sauka gare su man adhafu nasiran wane ne yafi raunin mataimaka wa aqallu adada wane ne kuma yafi karancin adadin mataimaka za su gane cewar suna da rauni na mataimaka kuma suna da karancin mataimaka domin babu wanda ya isa ya hana Allah tabaraka wataala ya azabtar da su matukar dai ba imani suka yi Allah tabaraka wataala ya ji kansu sakamakon ayyukan da suka yi ya musu rahama ya sa su gidan aljanna ba matuƙar ba su yi imani ba fasa ya alamu na man azafu nasiran wa aƙallu adada za su san wane ne ya fi raunin mataimaka wane ne ya fi ƙarancin ma'aikata su a wato mataimaka su ne ko kuma muminai za su gane cewa lalle su ne suke da ƙarancin mataimaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulka ce da su in adari in din nan bi ma'ana ma kulka ce da su bi ma'ana ma adari a qaribun ma tu'aduna ka ce da su in adari ban sani ba a qaribun ma tu'adun abinda ake muku alƙawarin sa na azaba ko kuma ta- na tashin alƙiyama a qaribun anan kusa yake don wasu malaman tafsiri daga cikin magabata suke cewa a ƙaribun ma tu'aduna ma tu'aduna wasu suka ce ana nufin al'azab wasu suka ce a'a ma tu'aduna ana nufin me alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce da shi kulka ce da su in adari ni ma ban sani ba a ƙaribun ma tu'aduna nan kusa yake abinda ake muku alƙawari ma'ana tashin alkiyamar kwanan nan ne ko ba kwanan nan ban sani ba ko kuma azabar da za a muku ita kwanan nan ce ko ba kwanan nan ba ban sani ba amma dai tunda a ayat da ta gabata Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce suna da wutar jahannama za su dawwama a ciki ya gwada kenan azabar ana nufin azabar gobe alkiyama kenan to in dai azabar gobe alkiyama ce ita kuma me sai alkiyama ta tashi kafin ta samu bawa kenan dai ƙarshen al'amarin ana nufin a ƙaribin ma tu'adun wato kenan dai abinda ake muku alƙawari dai ana nufin wato sai alkiyama ta tashi yaushe ne alkiyama za ta tashi annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ikar jibril ya tambaye shi ko kamar yanda ah, imam an-nawawi ya rubuta a cikin arba'unan nawawi dinsa cewa mata as-sa'a yace mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il yace wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambaya sanin komai akai ba sai dai akwai alamomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idan kaza da kaza da kaza ya bayyana to ku jira alkiyama ta zo gab kaza da kaza ma suna cikin alamomin tashin alkiyama kaza da kaza suna cikin kananonin alamomin tashin alkiyama kaza da kaza kuma suna cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama to yanzu zamanin da muke ciki malamai sun tabbatar kamar yadda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kananun alamomin tashin alkiyama sun bayyana ababen da ake da aka sa su gaba yanzu kawai su ne manya-manyan manya-manyan su ɗin ma na dab-dab tunda akwai wanda in sun zo kawai alkiyama ta zo za su tashi kamar irin zuwan dujjal dawar annabi isa alaihi salam fitowar ra'a wato wuta daga gabas ta kora mutane zuwa ga inda za a tara mutane duka irin wannan manya-manyan ne tukuna suka yi raguwa amma dai kananan sun bayyana annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana cewa idan alkiyama ta kusa za a sami ko alkiyama za ta tashi ba sai an sami yawan arziki yawan dukiya kuɗi mutane za su ta zamtowa masu kuɗi gida kaza da ba su da hali yanzu a gidan an samu ne mai kuɗi kaza da kaza baya da haka za a samu yawaitar ruwan sama samu ruwa ya yi yawa inda da ake yin gero ko kuma jigawa ne ka samu zama ya koma gurin cara ruwa ko gurin shinkafa duka waɗannan alamomi ne wanda suke gwada cewa alkiyama ta kusa garuruwan da kuma da ba a ruwa da yawa ka samu yanzu ana ruwa da yawa yanzu kamar saudiya kamar yankin makka za ka samu ba a ruwa da yawa da ko a kasar sudan irin su shimaliya irin su khartoum ba a ruwa wata shekarar sai ta wuce ba a yi koɗe ba wata shekarar a yi ɗaya wata shekarar ba za ma a yi ba sai a jera shekarar uku ba a yi koɗe ba amma daga bayan sai a yi ruwa hudu ruwa biyar a shekara ɗaya wata shekarar ma sai ga an yi wajen ruwa shida to kaga ruwa ya yawaita kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkiyama ta kusa za a ta samun ruwa to yaushe za a tashi alkiyama ran yaushe ne wannan ilimin Allah ne tabaraka wa ta'ala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta yawan tambayar sa yasalunaka an sa'ati
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض na'am لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون hayyakallah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda waɗanda ba su yi imani ba sai su zo su ce to in dai daga sai kake kai annabi ne to yaushe za ta sha alƙiyama wanda suke masu imani kuma suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe za ta sha alƙiyama saboda sanin lokacin domin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka dangane da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin da za ta tashi kul inna ma ilmuha inda Allah inda rabbi ko kul inna ma ilmuha inda rabbi Allah tabaraka wa ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su lalle ilimin sanin yaushe za a tashi alkiyama yana gurin ubangiji na la yujalliha liwaqtiha illa huwa ba wanda zai iya kawo ta ko in lokacinta ya yi ya bayyana wa mutane ita gashi ta yi komai ya faru na tashin alkiyama ba wanda zai iya wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce illa huwa sai dai shi shi yake da ikon tashin alkiyama shi yake da ikon komai ya faru subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce taqulat fi samawati wal ard a tashin alkiyama wannan yafi yayi nauyi yafi karfin sammai da kasai su sami ilimin tashin alkiyama yaushe ne su sami ikon iya tayar da alkiyama yaushe ne za ka ji wasu masu magana suna cewa idan yanayi ya yi yanayi sai ka ji ya ce inda da kahon tashin alkiyama zai hura bisan ko an hura ba in ma kahon ne sai Allah ta'ala ya gada mata tashi ya shirya cewar a hura kahon ne a mutu komai duk wani abu mai rai ya mutu na tsawon shekaru arba'in a ƙara hurawa duk wani abu mai rai kuma ya sake tashi aka yi jeranta a cikin kaddarawarsa da kuma hikimarsa subhanahu wataala inda ya ga dama in an hura din ma ba wanda zai mutu ai saboda shi yake da iko akan komai saboda ka in ma akwai kahon tashin alƙiyama hannun ka in ka hura Allah ta'ala ya ga dama sai zamto kamar kahon saniya aka hura kamar wani kaura aka hura kawai ba wanda zai mutu to shi kenan masu bahana wata'ala shi ne allahu tabaraka wata'ala ya ce saƙula fi samawati wal ard wato sanin haka ɗin da kuma iko akan haka ya nauya yawaganishin sammai da kuma abin da ke cikin sammai da ƙasai da kuma abin da ke cikin ƙasai sai allah tabaraka wata'ala ya ce la ta'atikum illa bakta ba za ta zo muku ba face baktatan karangatso kawai ba za a tashi alkiyama ba face karangatso mana babu wanda zai shirya yanzu ya gama shirya tsaf ya yi ayyukan alkhairi gaba ɗaya yana ta biyayya ya daina saƙo kaf jira yake tashi alƙiyama babu wannan kowa ma bai shirya ba Allah ta'ala ya ce la ta'atikum illa baqtatan ba za ta zo muku ba face karangatsau haka nan mutuwa za ta zo wa kowa ne bai shirya ba ba wanda yake shirya wa mutuwa ya ce shi kan yanzu ya shirya ta zo ba wanda ya shirya in alkhairi ne mutum yana bukatar alkhairi shi sa babu wani mutum da mutuwa za ta ɗauke shi face ya yi nadama akan mutuwarsa ba mutumin da zai mutu face ya yi nadamar mutuwa babu shi ko dai mutumin kwarai sai ya yi nadama ina ma ya ƙara ayyukan kwarai ɗin sai ya yi nadamar ina ma ya yawaita ko mutumin banza sai ya yi nadama ina ma ya tuba ya daina wannan saɓan kafin mutuwa ta zo ko da mutum da zaka yanci yayi hangin din kansa to lokacin da aka yi kokarin zare ran da da yanda zai rufasin ya koma duniya da zai koma saboda zafin fitar rai da kuma rashin kintsawar rai ga ainihin mutuwa mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa sun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun siffata mutuwa fa kamar a hada takobi guda dubu ne yanda a dauki takobi a sare mutum da shi da karfi babban mutum ya dauka ya sare ka da takobi zafin da zaka ji to kamar ka haɗa wannan zafin wannan saran ne guda dubu irin wannan mutum zai ji shi sa idan mutum ya mutu za ka gan shi shame-shame ya ligif ba shi da ikon motsa komai a jikinsa saboda jikin da ya ji yayin da ransa zai fita babu wanda mutuwa za ta same shi face ya ji kuma face wato ya yi nadama a kan mutuwarsa da ya gyara kaza da kaza da kaza ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutuwa ta zo masa yana gumi yana cewa inna lil mauti la sakarat inna lil mauti la sakarat lalle fa mutuwa tana da magagi yana share gumi saboda jin wato magagin mutuwa kuma magagin mutuwan nan zai zo kowa kowa sai magagin mutuwa Allah tabaaraka wa ta'ala yace waja'at sakaratul maut bil haqq حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وجاءت سخرة الموت بالحق سخرات الموت بالحق wato magagin mutuwa zai zo sai Allah tabaraka wataala ya kawo sigar ala sigatul madi wato magagin mutuwa ya zo da gaske fa ya zo saboda nuna me zai fa zo din sai amma sai Allah ta'ala ya ce ya ma zo waja'at sakaratul maut bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaske Allah ta'ala ce zalika ma kunta minhu tahid wancan kuwa shine abin da bakka so kai dan adam shine abin da bakka so a ce yau zaka mutu ga magagin mutuwa zai zo maka dan adam baya san wannan kowa ne ne shi baya san wato ainihin mutuwa sai dai me wato idan lokaci yayi walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun idan lokaci yayi babu wanda Allahu tabaaraka wa ta'ala zai jirkintawa idan lokaci yayi kawai shikenan sai bawa ya tafi ya Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami kyakkyawan karshe Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace da su in adari kace da su ban sani ba a qaribun ma tu'aduna abinda ake muku alƙawari anan kusa yake am yaj'alu lahu rabbi amada ko kuma ubangiji na zai sa masa amadan zai sa mata wato wata madda mana wani tsawon lokaci naka ce madda ana nufin tsawo shi sa ake cewa akwai madda akwai a guri ka bago to aka ce madda ana nufin me tsawaitawa ko a qaribun ma tu'aduna abinda ake muku alƙawarin nan kusa yake am yaj'alu lahu rabbi amadan ko ubangiji na zai sa masa tsawon wani lokaci tukunna za a dade kafin a tashi alkiyama ban sani ba alimul gaibi Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin abin da yake koye shine masanin gaibi ma'ana ilimin sanin yaushe za a tashi alkiyama ilimin gaibu ne na Allah ne tabaraka wa ta'ala fala yuzhiru ala gaibihi ahada bayya tsinkayar da kowa akan gaibinsa ba wanda zai baiwa wato ainihin sanin gaibu gaba daya illa manirtada min rasulin sai dai wanda ya zaba manirtada bi ma'ana manistafa sai dai wanda ya zaba min rasulin daga ainihin manzanni daga ainihin manzansa wanda ya zaba sai ya sanar da shi wani abu daga cikin ilimin gaibu wasu mutane suna ganin cewa ba za a ce annan muhammad sallallahu alaihi sallama bai san ilimin gaibu ba sai su ce gashi allah ta'ala ya ce illa manir min rasulin sai dai wanda ya zaɓa daga cikin manzo ba to ya zaɓa annan muhammad sallallahu alaihi sallama ya sanar da shi ilimin gaibu wa ya fassara cewa illa manir min rasulin ana nufin cewa ya sanar da shi ilimin gaibu gaba ɗaya wa ya fasar wannan abinda magabata suke cewa shine illa man yastafihi li risalatihi fayuzhiruhu ala ma yasha'u min al-ghaibi fayuzhiruhu ala ma yasha'u min al-ghaibi sai tsinkayar da shi a bisa abin da ya so na gaibu li'annahu yastadillu ala nubuwatihi domin nuna masa tsinkayar da shi waɗansu al'amura na ilimin gaibi shi yake ba da hujja da kuma dalili a kan cewa wannan ɗin annabin Allah ne bil ayatul mu'jiza ta hanyar ba shi wato aya ta mu'jiza bi an yukhbira anil gaibi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi labarin waɗansu abubuwa na gaibu cewa kafin alkiyama ta tashi za a sami an talida al'amata a rabbata ku yanga ta haifi uwar gijiyarta mana da kakanin kakaninsu su ne talakawa mafiya talauci a gari amma sai ya zamto ya taɓa waluna filbuniyan su suka fi kowa kuɗi ko kuma suna daga cikin masu kuɗi a gari su suke dogayen gine-gine kaga wannan ya zo yana ta faruwa wannan yana daga cikin mai ilimin gaibu tunda a lokacin bai faru ba amma Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma sanar da al'umma kuma gashi na faruwa fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada domin Allahu tabaraka wa ta'ala yasluku min bayni yadayhi yana sanyawa ta gabansa wa min khalfihi da kuma bayansa rasadan yana sanya tsaro wato yana sanya tsaro dangane da ilimin gaibu babu wanda zai san me yake faruwa kamar yanda su aljanu suke kokarin sato ji to Allahu tabaraka wata'ala yakan sanya kariya ta yanda ba za su iya samun dama ba kamar yanda ya faɗa a farkon aya faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda ya kokarin yanzu ya je ya sato ji to zai sami wani tauraro shihaban rasada wani tauraro yana jiransa yana zuwa zai kone shi saboda haka Allah ta'ala ya ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada domin Allah tabaraka wata'ala ya sanya kariya ta gabansa da kuma ta bayansa ma'ana ana nufin ya kare shi gaba daya babu wanda zai iya sato abinda Allah tabaraka wata'ala yake nufi na gaibu ya zo ya sanar da wani ko ya aiki da shi Allah tabaraka wata'ala shine wato ainihin masanin gaibu نعم سؤال من آئين نعم كرنت من آئين يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا نعم الله تبارك وتعالى يتي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحد بما لديهم وحصى كل شيء عددا liya'lama domin wato shi annabi ya sani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa an qad ablagu risalati rabbihim sufa mala'iku sun isar da manzancin ubangijinsu wa haɗa bima ladaihim Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kewaye abin da yake tare da mala'iku ɗin ya kewaye komai da sani komai da ilimi wa hasa kulla shay'in adada ya kuma kididdige komai ya san adadinsa subhanahu wa ta'ala li ya'lama haka wa'insu ƙura kamar su yaƙub suke karanta wasu na karantawa li yu'lama an qad ablagu risalati rabbihim li yu'lama tare da yawa ya'un damma malamai suke cewa idan aka ce li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim ana nufin domin shi manzo ya san cewa sufa a mala'iku sun isar ablagu risalati rabbihim sun isar da manzancin ubangijinsu ma'ana saƙon da yake ba su zuwa ga ainihin bayinsa mutane suka ce idan aka ce liya alama haka ake nufi domin shi manzo ya sani idan kuma aka ce liyu alama ana nufin domin su mutane su san cewa an qad ablagu risalati rabbihim su fa manzanni sun isar da manzancin ubangijinsu idan aka ce liyu alama wato mutane su san cewa an qada ablagu risalati rabbihim lalle su manzanni sun isar da manzancin ubangijinsu wa hada bima ladaihim ya kuma kewaye da ilimin sa subhanahu wataala bima ladaihim dangane da abin da yake ga su manzanninsa ya san duk abin da yake tare da su na manzanci da komai da komai da yake tare da ainihin annabawansa ya sani subhanahu wataala wa hasa kulla shay'in adada ya kuma kididdige kowanne abu adada da anashin adadi ibn abbas yake cewa ahasa ma khalaqa wa arafa adada ma khalaqa falan falam yafutu ilmu shay'in hatta mathaqil dharra wal khardal ibn abbas yake cewa wa hasa kulla shay'in adada allah tabaaraka wa ta'ala ya kididdige kowanne abu ya san adadinsa yace ana nufin Allahu tabaraka wa ta'ala ya san yawan abin da ya halitta ya san adadinsa. Idan mutane suka haɗu suna so su irga kansu a ƙasa ɗaya ba su isa su irga kansu ba. Suna so su irga kansu a jiha ɗaya ba su isa su irga kansu ba. Wannan faɗan Adam ne kawai. Ballantana a ce ana so a ƙididdiga yawan tumakin ƙaramar hukuma kaza, yawan tumakin jiha guda, yawan tumakin ƙasa guda yawan shanu yawan ƙwari yawan fari duka halittun Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san adadinsa sai dai shi subhanahu wa ta'ala wa hasa kulla shay'in adada shi ya kewaye komai ya kididdige komai ya san shi biddika subhanahu wa ta'ala duk abin da ake yi na ta'addudu sukani na wato sensus da ake yi zaka samu duk abin da ake irgawa wani adadi aka samu kawai sai a yi harsashe kawai a ce mutum kaza ne amma ba irga mutane duka ba za ka samu wani baya nan ba irga shi ba wani kuma yana nan amma bai zo gurin ƙididdiga ba ƙididdiga shi ba wani kuma aikin shi ya yi kawai bai irga kansa ba wani kuma yana daji lokacin ba irga shi ba wani kuma bayan an gama kafin a bayyana alƙalumin abin da aka samu aka haife su su dubu nawa a ƙasar sau da ka ba wanda isa ya ƙidi daga yawan mutane sai dai ka an ce najeriya mutum miliyan 200 da kaza wannan abin da ake wato kirdado kenan amma sanin adadin ba wanda ya san wannan sai dai allahu tabaraka wa ta'ala to shi kuma allah ta'ala ba fa mutane kaɗai ba kowa da komai da ka sani da yawan ƙwari yawan tururuwa nawa ce shazumamu nawa ce fara guda nawa ce kadangaru guda nawa ne duka Allah tabaraka wa ta'ala ya sani kyanwa nawa ce a ƙasan nan duka Allah ta'ala ya sani nawa ce akan ƙasa duk duniya ya sani shanu guda nawa ne raƙumma guda nawa ne komai Allah tabaraka wa ta'ala ya sani shi yasa wani daga cikin zanadiqa daga cikin irin wanda suke da'awar cewa su Allah ne sai ke cewa shi Allah ne ba shi ya halitta sai ya samu nama sai ya yanka sai ya jefa a cikin kwalba sai ya daure sai ke cewa mutanen da suke fada sai ya ce nan da rana a ce ku zo zan dan halici wasu tsutsotsi a cikin nan da sati ya dauko wannan kwalbar aka kwance aka ga tsutsotsi da yawa a ciki aka juye aka tsutsotsi shi ya ko gani wani a dan sati ɗin na yi su to akwai wanda yake rajulun yaktumu imani imanuhu wani mutum da yake boye imaninsa kasan irin waɗannan yawanci zaka samu akwai wanda yana tare da su amma bai yarda da abin da suke yi ba kuma duk fadar duniya zaka samu akwai wanda suna tare da su ko da fadar musulmai ce in dai ana wani zalunci sai ka samu ne wani yana gurin amma bai yarda da abin da ake na wannan zaluncin ba idan wata bidiya ake yi ko wani tsafi ake ko wani siri ake ko wani kaza ko wani zalunci ake za ka samu wanda suke 'yan fadar gurin akwai abin da su ba su yarda ba amma dai bayan da za su yi ne suna gurin to so da haka wani sai ya ce yake tambayarsa yake cewa to yanzu waɗannan da ka halice su ga su ɗalle ko ga su a sati guda ka halice su lalle kana gaskiya kaya aiki duk wannan a sati ɗaya ce duka daga ranar ai a gaban ku aka ɗauko wannan abin mazubin a sha na abu ya ce to yanzu ina so in san maza nawa ne mata nawa ne shi ne faɗin Allah ta'ala fabuhi tallabi kafar kenan sai kafarin ya imauci tsutsotsin nan mata nawa ne a cikinsu maza nawa ne to a nan fa sai ya ƙure shi kuma nan ba shi da bakin magana amma in Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya yi halitta to ya san maza nawa ne mata nawa ne subhanahu wataala saboda ka yanayi na lokaci anan zamu takaita kuma dama mun zo karshen wannan sura insha Allah tabaaraka wa ta'ala wani sati zamu tashi farkon sabuwar sura muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mini